محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan gaisuwa ta addinin Musulunci, muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ƙaddar numfashinmu zuwa wannan yammaci, zuwa wannan safiya, yau bakwai ga watan Ramadan, lissafin hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam. daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau ishirin da hudu ne ga watan biyu lissafin meladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na musab bin umair da ke unguwar kofar gabas cikin garin azare jihar bauchi domin ci gaba da tarjama ma'anonin alkur'ani yadda muke karatu cikin raddul adhan ila ma'anil qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama littafin da ɗalibinsa Sheikh Abubakar Aliyu Albami ya yi ƙarin fashin baƙi ya masa suna da ibahil ma'ani alaraddul azahan ila ma'anil qur'an wanda muna masa addu'a Allah madaukin sarki ya haska rayuwarsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama muna karatu cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta 163 yau kuma za mu tashi kan aya ta ɗari ɗaya da sittin da hudu yadda Allah maɗaukin sarki ya ce inna fi khalqis samawati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار النهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسكر بين السماء والأرض إن في المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittar sammai da ƙasai, wa ma fihi ma min al ajaibi da abin da ke cikinsu na abin mamaki, wato duk halittun da ke cikin sammai da ƙasai, waqtilafil laili wan nahari da sassaɓawar dare da yini, bizzihabi wal maji dare ya tafi sai yini ya zo, wato ya khalifu ba'dha ba'dhan sashi yana miye wa sashi, wa ziyadati wan nuqsan da ƙaruwa da raguwa. Wani lokaci sai kaga an ce maka uh, longer day ne shorter night wani lokaci kuma a ce maka daren ne wato mai tsayi yinin kuma shine gajere to ɗaya yana shiga cikin ɗaya to wannan ɗin walfulki ai asufunin lati ta jarifil bahari da kuma jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku a cikin koguna manyan tekuna jirgin ruwa su je su ebo kaya tantan mai yawa kuma walatar sibu ba sa nitsewa gashi nan an loda musu kaya wanda in aka zo bakin gaba aka fitar za ka yi mamaki amma gashi nan kuma ba su nitse ba wato su ne musakkalatun wato masu nauyi an sa musu kaya masu nauyi sai su yaɗu a ciki da dukkan wani mai dunduke a ban ƙasa eh yana ƙaruwa ta hanyar ruwan sama wa tasrifin riyah da kuma yadda iska take kadawa ai taqalibuha junuban wa shimalan yadda iska take kadawa hagun da dama haratan wa baratan wani lokaci iskar ta zo da zafi wani lokaci kuma kaga ta zo da sanyi ita kada ka ji daɗi in ta kada ma sai ka ji zafi in lokacin zafin ne wasahabil musakhari da kuma gajimare girgije wanda Allah ya kore shi almuzallalu bi amrillahi ta'ala wanda Allah ya kori ne da umarnin Allah madaukin sarki yasiru ila haythu sha Allah girgijen yana tafiya yadda Allah ya so zaka ga yadda yake gudu a sama duk wannan yana gwada maka kadaitakar uban kadaitakar ubangiji ba wanda yake yin wannan to shine ya cancanta abauta masa shi kadai ba wani ba bainas sama'i wal ardi girgijen yana gudu yana gudana tsakanin sama da ƙasa babu wani abin da ya rike shi ai bila shay'in ya ta'allaqu bihi babu wani abin da ya rike shi wanda yake rataye da shi li Allah ya sukuta wai saboda kar ya fado ikon Allah ne kawai ya rike shi la ayatin ai dalalatin ala wahdaniyatihi akwai dalili akan nuna cewa Allah fa shi kadai ne wattisafihi bil qudrati da kuma siffanta shi da iko wal iradati da nufi wal ilmi da ilimi sani wal hayati da rayuwa wa baqi sifatil kamal da dukkan sauran siffofi na kamala wato irin waɗannan la'ayatin akwai ayoyi abin lura ne liqaumi yaqilun ga mutane masu tadabburi masu tuntuntuni fa yu'minuna si imani shine Allah madaukin sarki yace a wani waje wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha ga kuma wata aya wanda ƙasa ce macacciya ita ce bushashshiya ahyaynaha sai muka rayar da ita da ruwan sama wa akhrajna minha habban muka fitar da ƙwayayyaki tsirrai eh wa minhu ya'kulun daga ciki kuma ake ci gashi ne duk abin da ake noma wannan daga ruwan sama ne in ya sauka sai kuma ya tsiro da lokacin nuna yayi sai kuma a girbe waja'alna fiha jannatin min nakhilin muka sanya a cikin ƙasa din akwai wato gonaki na dibinai wa anabin da inabi wa fajjarna fiha min al'uyun muka fitar da magudanayar ruwa ruwa yake gudana liya akulu min samarihi dan ku ci daga ƴaƴan itaciyar wannan gonakin amma amilatu aidihim da abin da hannunsu ya aikata afala tashkurun wai shin ba za ku gode wa Allah ba bisa waɗannan ni'imomi ruwan sama ne kwaya ɗaya amma tsirrai iri daban-daban za su fita abinci nau'o'i daban-daban zai fita da ɗanɗano daban-daban amma kuma ruwan ƙwaya ɗaya ne sai Allah ya ce subhanal ladhi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci sinfi biyu gaba ɗaya mimma tumbitul ardi daga abin da ƙasa take tsirarwa komi mace da namiji ne gero dawa shinkafa da sauransu da duk abin da ka sani na tsiro mace da namiji ne wa min anfusihim a karan kawukan kuma mutane ma ai akwai maza akwai mata a dabbobi ma akwai maza akwai mata to akwai komai ga a wutar lantarki ma akwai positive akwai negative mace ne da namiji wa mimma la ya'lamun da ma abin da baku sani ba akwai abin da baku sani ba ilimin ku bai kai gare shi ba to akwai maza akwai mata to duk waɗannan na gwada maka cewa wato dalili ne da yake nuna maka cewa ala wujudihi a bisa samuwar Allah wa kamali kudratihi da cikar ikonsa to sai Allah madaukin sarki yace mi
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله mhm والذين آمنوا أشد حبا لله mm.
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب mm.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب mm.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا mm.
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار mm.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
Allah maɗaukin sarki ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane, mai yattakhidhu min dunillahi ay ghayrahu ba'da thubutil adilla wato duk da waɗannan dalilan da aka gwada maka da misalai da aka yi ta buga maka dan ka yadda Allah shi kaɗai ne kuma shi ya cancanta a bautawa shi kaɗai to amma duk da haka akwai kangararrun mutane shi yasa Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi wanda suke rikan wani Allah bayan ta- amma in Allah ya jarata da su gaci suka je bakin gaba to za su koma shigantakarsu to amma na yanzu in sun shiga tsananin ma sai ga suna kiran wani Allah ba Allah ba wanda zai shiga tsanani kaje yana kiran shehu wai shehu ya ce shi a kaga ba shi da kuma wani ya shiga tsananin su da ke da irin musiya. wani ya shiga tsanani sai ka je na Ku wannan ba za ka ku wannan shirka ne ko annabi ka kira wai ya fitar da kai a damuwa da kake ciki da kai shirka ballan na wani da kake kyautata masa zato Allah kaɗai yake kira a wajensa ake neman agaji ba a neman agaji wajen kowa in ba Allah ba musamman irin waɗannan agaji wanda ba wanda zai iya yin su sai Allah to a wajen Allah ake nema. in ka nema a wajen wani Allah ba Allah ba to kai shi saboda haka Allah madaukakin sarki ce walau ya ko walau tara ai tabsuru ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaka gani ko kuma su din da za su gani su kafaran alladhina zalamu waɗanda suka yi zalunci bi tifal andadi ta hanyar dan abokan tarayya kini kishiyoyin Allah lanna shirka zulmun azim domin shirka zalunci ne mai girma ya rauna al'araba yayin da suka ga azaba kada ra'aita amran aziman da kaga al'amari mai girma annal quwwata li annal quwwata lillahi jami'a domin karfi da rinjaye ya tabbata ga Allah gaba daya لو يراك da za su gani fi ta hataniya wal fa'ilu ala hadhihi al-qira'a wa qila alladhina zalamu yu'min da za su gani ayyara ya Allah su sani bayan an toshe musu ba babu yadda za su koma gyara Amazing. إنهم لا a dawo da su kuma lokaci ruwa ya tsare ai lau alimu bi duniya shida ta azabta da a duniya sun san tsananin azabar Allah wa annal kuga da wa'ala iko ta hada da shi sai wa qadama ayatan ila lokacin azabar Allah الذين تبعوا yayin da alladhina tubiqu waɗanda aka bi su ai su ne ar-ru'asa shugabanni alladhina tubiqu wanda da aka karke su kini wanda ke halasawa suke haramtawa min alladhina tabu yayin da suke barranta daga waɗanda suka bi su ai al-atba su ne mabiya an karu idlalihi suke musanya batar da su da suka yi wa ƙarar su ce ma'azalar naku mu ba mu muka batar hali sun ga azaba wata kafa a cikin asbab suka kasu ba su yake ba wani sababin da za yi su koma gida koma wanda shi ne duniya a ake ake zaman lahira da da bawo a nan ne wannan rayuwar da abubuwa da za ka rayu da za ka gani a cikin wata kiyayewa a sannan ubangi kana kiyayewa abin da aka so ka kiyaye kana yi kana kiyayewa har da da kiyawa idan ka aje wa ya atarifu ru'asa wannan sai su tabbatar da kulani ma kanu yad'una hu da qatil da suke da'awa a duniya ويدعونهم إليه أكثر عبدا بدون الكفر والضلال يقبلون الكافرين أبدا وأنا جاء محكوم بوكا يسوع وسجين ومن الله ني باسا جي باسا ولما أرزقا يسوع أنا فلا ولما يقول سيد أوكا أنسل يقول سيد أوكا أنسل shi wa'azi a kai idan ka ji laifin ya shafe ka ba wanda ya zarga da kuma ka gyara kawai domin duk yana amfana da in ba ka yi kuma ba a maka izina ne kar ka yadda ka a ciki har da abin da zai faru da kai su ci gaba da aikata ko da haka ana faɗa ne wani lokaci kana karatun sai ka yi kai ma zai gurna wani wanda sai ka faɗa sai ma ka wadatar da zai ka gyara wani lokaci kana cikin rayuwar kana tafiya ba ma karatu kake ba sai ka ci karo da wani laifin sai Allah ya tunatar da ku innal ladina taqaw da masalu qanitu min shaytani tabakkaru fa idza hum yurusun wanda suka kiyaye dokokin Allah idan shi ne ya shafe su yana so ya fatar da su sai su tana sai ga shi sun faɗa to da ka tuno wannan sako sai ku kiyaye wata ni kuma kana cikin yi kaji an ta fara to ba Allah na ba sai da ji ta ya gaskiya ku da in baka ji ba gobe kiyama za a yi ruwa a da ma ka ji kuma lokacin ba mu yara za ka ce a dawo da kai duniya kamar wanda baya fita da kanya ba ya ki zuwa ake mace baya tsoro ko mutuwa sai ya yi dana sai ko ya aiki da masa kadan ma zuwa wani lokaci kadan mai aiki ya fidda zakka da aikin hajji Allah ya ce ina da dai ba za a jinkirta ba kuma lokaci saboda haka za ku zo ku ta tsine tsine da mabiya da waɗanda ake bin su to kar a zo wannan gandun ka tuba sai a yake cewa shedan da ya dora ka a kan wannan fata kuma ka haɗu da gobe da yamma da ce in yi ka fata masu ni na ga cewa abin da kuka haɗa ni da shi wato da Allah da shi a cikin ba ni ba ku ba ni na sa ku karanta ba ku karanta da kanku ba ni na tilasta ku ba wa qala alladhina tabahu law anna lana karratan mabiya za su ce innama adahu da gobe a raja'ata ila duniya fa na tabarra'a mubarrata daga gare su ai matbu'ina wanda aka bi su kama tabarra minna kamar yadda yau a kiyama su kuma suke barrata da mu aliyah tamanni lokacin da lokacin tamanni buri to karka ka daka shiga ɗan layin lau da na sani baya yi karka shiga karalika kamar haka sai kama arada arahu shiddata azabi kamar yadda Allah ya nuna musu tsananin azabarsa وتبرأ وتبرأ بعضهم من بعض سارت دغساشي ويريهم الله أعمالهم السيئة حسرات الله يمنع miyagun ayyukansu hasara ne a gare su nadama da suka shiga cikin nadama hasara a gare su wa ma hum bi kharijin minan nar ba'da dukhuli su kuma tunda shirka ce ta shigar da su wuta to ba za su fita ba har abada bayan sun shigo ta. To yanzu ka amince kana cikin nishaɗi da jin daɗi da walwala da girmamawa da karramawa a duniya da zarar ka mutu kuma daɗi ne yake ka yadda da wannan? To in baka yadda ba ka tuba ka daina shirka. Ka dawo ka sadu da kasan Allah shine ɗaya shi ya cancanta a bautawa. Shine in ka samu Allah in ka rasa Allah. wallahi in ka ba Allah to za ka yi mamakin yadda Allah ya ka ta gobe shi amma in ka butulce ka bin Allah to ka sani cewa akwai wato aiki wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin kudisti ne yace inni wal jinnu wal insu fi nabain azim ni da mutum da aljan muna gagarumin labari akhluqu wa yu'badu gairi yanzu ni in ka kuma ka bauta wani na arzuku wa yushkaru gairi na azurta ka kuma ka gode wani na khairi nazil ilaikum wa sharrukum sa'id ilayhi alkhairi na yana sauka a gare ku sharrun ku kuma yana hawa sama zuwa waje na inni wal jinnu wal insu fi nafa'in ni da mutum da aljanna ba karin mani labari to kai in ka je karatu ya kai ma kuma kana yin wannan shirka to ka duba ka daina domin mu gudu tare mu tsira tare in baka tuba ka daina ba to an kafa maka hujja dama alqur'anu hujjatun laka wa alayka hujja ne akan ka ko kuma hujja ne a gare ka hujja ne a gare ka ko hujja akan ka in ka yi aiki da shi to ya zama hujja in baka yi aiki ba a kafa maka hujja da alqur'ani kuma ba ka da yadda za ka yi wa ba da an zakar annahu la ilaha yu'badu ويحلل ويحرم ويأمر وينهى إلا الله bayan Allah madaukin sarki ya ambaci cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi wanda za a bautawa shine yake halastawa shi yake haramtawa shine yake umarni yake hani ba wanda yake wannan aikin sai Allah wa anna man ittaba ghayra Allah wanda yabi wani Allah fi zalika a cikin haka fa sayakunu amaluhu khasaratan aikinsa zai zama hasara wa nadamatan alai kuma nadama a gare shi ardafa bima yanqudu ahkamul jahiliya sai ya biyo baya da abin da zai warware hukuncen jahiliya allati allati laysat ala hudan min tahlilin aw tahrim wanda ba sa kan shari'a na halastawa ko na haramtawa misali sawa'ibi wal bahari wal anam wal hali wa ghayrihima akwai dabbobin da suka yi musu suna wannan ba a yanka su wannan ba a kaza da su wannan ba a hawan su suka ambaci waɗansu hukunce-hukunce na daban to shine Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga wato ƙasa wato da a duniya kenan abin da yake halal mai daɗi sifatan muakkadatan lian halal la yakunu illa tayyiba domin halal ba ya za ya kasance da da Allah ya rubuta da daɗin ci wala tattabi'u khutuwatish shaytan kada ku tabbatai hanyoyin shi ai tazyini kada ku buka wace kawacen sa innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan a gare ku maki ne mai bayyana adawa shaytan a gare a gare ku maki ne mai bayyana adawa yana ya tsananin kiyaya a gare ku kuma mai bayyana adawa إنما يأمركم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم Allah maɗaukin sarki ya ce, Inna ma abin sani kawai adatu hasarin, ya amurkun bisu'i, shaiɗan yana umartanku ne da mummunan aiki, bil ismi da zunubi, min tahalilin na halastawa au harimin ko haramtawa, bil hawa da san zuciya, wal fahasha'i yana umartanku da alfasha, wato mummunan abu a shari'ance, zinace-zinace luwaɗe-luwaɗe da sauran miyagun ayyuka. wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun kuma ku ringa fada wa Allah ma la ta'lamun abinda ba ku sani ba na karerake ku jingino ku ku faffada eh na'am saboda haka shine sai yake cewa Allah madaukin sarki yace wala taqafu alaysa laka bihi ilmun karka yadda kai magana akan abin da baka da ilimi Kul inna ma harrama rabbi alfawahisha kace ubangiji ya haramta alfasha ma zahara minha wanda ya bayyana wa ma batana da wanda ta buya wal ithma da adhnibi wal baghy da zalunci ghayr al haqqi wa an tushriku billah Allah ya haramta kada a tarayya da shi kar a shirka da shi malami nazil bi sulfana abinda bai saukar da hujja ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma kada ku faɗi a Allah abinda wato ba ku da sani ya tabbata cikin hadisi yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina mu to ya tanadi wajen zaman sa a wutar jahannama na'am to ina ga anan zamu dakata in Allah ya kai mu gobe sai mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana zaman lafiya cikin mu ta Najeriya, ya ƙara mana zaman lafiya cikin jiharmu ta Bauchi, ya ƙara mana zaman lafiya cikin yankinmu na Katagon, ya ƙara mana zaman lafiya cikin garinmu na Azare, ya ƙara mana zaman lafiya cikin unguwanninmu, ya tabbatar mana da alkhairi, ya tabbatar mana da alkhairi ya kore mana dukkan sharri. Dukkan bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da iyaye da kakanni Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce makomarsu Allah ya kankare musu zunubansu da malaman mu duka Allah ya gafarta musu duk waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya ka ƙara mana lafiya ka kore mana al'amura ka sauƙaƙa mana al'amura duk buƙatunmu abin da ya wuce mana gaba ya Allah ka ba mu ikon mu wuce masa gaba duk abin da yake damun mu Allah madaukakin sarki ka iya mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin